Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba kamar ashirin kenan ko ga watan Jumadal Akhira. Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. A kalandar Nasara kuma kamar uku ga watan biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya. bai da muka saba muna addu'a don karatu wannan littafi ne albarka na kifatul maudud da ahkamil maudud na shekul islam ibn ibn qayyim al-jawziyya Allah ya dauki sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasi na karatun da bakwai za mu tashi da yake ta wa zakara Sulaiman ibn Harqa a karkashin tattaunawar da malam yake mana a fasali na biyu dangane da abin da ya shafi sunaye abin da aka so a sa na sunaye da kuma abin da ake kyamar a sa wa yara na sunaye malam ce wa zakar suleiman ibn arkam suleiman dan arkam ya ambata an abdullahi ibn abdullahi an ibn abbas daga ubaidillahi dan abdullahi daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su kada yake cewa ba a samari kudu sarkin rum ya aiko ilan nabi alaihi salatu wassalam rasula ya aiko da ɗan sako zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan sako wanda zai zuri ne leken asiri ko ya sanya ido dangane da wasu ababe da suka shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya turo wannan ɗan sako sai ba shi asamin kenan je ka Madina ka lura man da Annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman abu da su yake son rahoto a kai to haka yi shi ke ya turo shi wa kana yake ko mun aina karahu dalika idan ka je ka lura a ina ka gan shi a zaune a ina ka gan shi a zaune wa min wa man ila janbihi kuma ka lura wane ne a gefen shi kamar waye da hannun daman shi waye ke gefen shi sannan wangur ila ma bai da katifai katifai sannan ka lura da abin da ke tsakanin kafadun shi wannan kasarun nubuwa da kai kokari ka duba wajen kafadar shi akwai wannan tambarin goma wanda su ne abu uku aka bai da aka ce ya gano kada ce falan ma kadima yayin da ya iso madina رأى رسول الله رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدا من تن الله سلا منكم الله ثبت أجري جالسا على نشر سيدا شي ينا زولي أكم ولتون من شيء النشر مرتفع من الأرض ذلك تنوتور أكم تتا من ذلك شابا في لم تفتح أدون بلو وأدون تمرمرة وأدون samu dai wani wuri mai dan bisa sai a zauna to sai na gani yana kallon wani abu mai dan tudu haka wa bi an kalamai ke fil maki kafafuwan shi na cikin wani ruwa ga ya saka kafafuwan shi a cikin wani wuri wanda wurin akwai ruwa yace an yaminihi abubakar a dama da shi kuma akwai sayyiduna abi bakri kagan ya gama da asalin ta bangaren yanayi sai kuma ta bangaren halitta ne zai gano wannan ma ra'ahu da biyu sallallahu alaihi wasallam qala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi ya gani shi sai ya ce mai tahawwal fanzur ma umirta bihi juyo ka kalli abin da aka umurce ka da shi kaga yadda asalin shi ya zo da sauki an sanar da annabi kirin ya zo ya ga wannan tambarin annabta fa na wala ila al-khatam sai ya kalli wannan tambarin wannan tambarin annabta sun mara da ila sahibihi fa akhbara ul khabara sai ya koma wajen mai gidan shi sai ya bashi labarin labarin yadda ali ya kaza kaza kaza kaza kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza ta bangaren in na ja ina na ganshi a zaune ga inda na ganshi a ina ta kafafuwan shi ga inda suke waye a gefen shi ga shi tambarin annabta na gani to shi ke sai sarkin rum sai ya ce kaga wannan abin da ka zama bari ka ji fassarar shi la ya'luwanna amru ina tabbatar maka da cewa al'amarin musulmin sai ya ɗaukaka ba ka gaji aka kan wani tudu ba kasa na kasa shi kuma yana tudu wani al'amari cikin musulunci ya ɗaukaka to haka wanda zai yaƙa ya yaƙa da cewa yana yaƙar abin da ba nasara sannan wada yamsikan na ma ta haka kadamai kuma sai ya mallaki abin da ke karkashin kafar shi ba kasa ba ce sai ya mallake ta fayanalu bin nashat haka ne ko fayanalu bin nashat annabi zai samu da wannan dan tudun al'uluwa zai samu ɗaukaka wa bil ma'il haya da wannan ruwan kuma zai samu rayuwa Ako ai wanda ke da ruwa shi ke da rayuwa wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy muka sanya rayuwar komai daga ruwa ne yanzu kaga ga abin da ya la'akari da shi har ya gano cewa to ai ga abin da zai faru da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan kisar ibn hamdu shi ya ambace ta a cikin wani littafin shi a tafkiratul hamduniya a mujallabi na takwas Allah wa alam bin har ya ban ke cin karo da wanda yake ta inganta ko bata inganta ba ko ce ban bincika yadda ya kamata ba kenan sannan ma'anin da cewa ta inganta ko bata inganta ba ma dai dalilin da ya sa ibn al-qayyim ya kawo ta danyen nuni da cewa yanayin da ka ga mutum shi kanshi zai iya tasiri ga wani abu da zai iya faruwa a gaba to kaga kenan shi mutum kullum ya zama cikin kyakkyawan abu don ya samu kyakkyawan ƙarshe ya ce wa kala awana ibn al-hakam awana dan hakam yake cewa lamma da abnu zubair ila nafsihi lokacin da abdullahi dan zubair ya kira mutane zuwa ga su yi mashi mubaya'a ya jama'a ku zo ku yi mani mubaya'a in zama khalifa mutane suka taru suka kewaye ya ce jama'a ku yi man mubaya'a azzaliman nan marasa gaskiyar nan dole sai an maganin su shikenan kama abdullahi ibn mutsi li yubaya'a yana gama wannan magana sai abdullahi ibn mutsi sai ya miƙe domin ya mubaya'a fa qabada abdullahi ibn zubayr yadu sai abdullahi ibn zubayr ya rike hannun shi yace zauna ba kai za ka fara ba ba kai za ka fara ba wa qala li ubaydillah ibn ali ibn abi talib sai ya ce wa ubaydullah dan abi dan abi talib um fa bai sai ka ji kai mubaya kaga kamar kenan mubaya'ar wannan yana da zaka fi tasiri ila shi abdullahi ibn mutayy idan yayi mubaya'ar mutane ba za su ji cewa wani babba bane yayi mubaya'a kama idan abdullahi abin da umar da ibn ali ibn abi talib ne baya kaga za a yi tsara wannan tabbabban gida ne kan gidan ali da abi talib a abin yin mutane ne a abin bai kenan to shi kuma da aka ce mashi ya tashi ya mubaya kaga yanzu ga ladan mutum yana so amma khalifa wanda za a yi mubaya shi ko bai da ra'ayi shi wanda za a yi mubaya shi kuma ga wanda yake da ra'ayi shi kuma da yake da ra'ayi shi ko bai da ra'ayi sunna rayuwar kenan shi ke da sai uban lana da jami'in tsarin sai ke ta sai ya ce mashi kai kuma wafa bayi wulatar zubar ya ce wa ubai lillahi dan aliyu zai bi tsarin bi ke kai mu baya fa kana ubai lillahi sai ubai lillahi ibn ali ibn abi talib sai ya ce kum ya mus'ab fa bayi mus'ab ni ke kai mu baya sai mus'ab fa kama fa baya sai mus'ab ya miƙe mu baya faƙalan nasu sai mutane suka rika cewa aba ayyuba ya afna hose ka duba abdullahi dan zubair ya ki yadda ya yi mubaya'a ga abdullahi dan hose wa baya a mus'aba amma ka duba kuma ya yadda da mubaya'ar mus'ab bayan a ra'ayin shi ba mus'ab sun bane a ra'ayin shi ubaidullahi ibn ali ne shine mutane suka yi fassara suka ce yanzu mutum uku ne a jerin biyar mubaya'a ga abdullahi dan hose ga Ubaidullahi ibn Ali ga kuma Mus'ab to amma Mus'ab din shi yayi suka ce da yaje dan nabi amrihi suhuba dole sai ya hada da matsala a mulkin nan saboda wani saboda wanda ya fara ubaya a shine Mus'ab shawiya in ka fassara kenan daga asa'abu shan wahala ko tafiya sai suka fassara ka bi da daga abdullahi dan motsi ne abdullahi shine min abdalil asma in ka ce motsi a ce da shi ya kare duk mutane za su yi da'a ubaidillah kuma shi ma ba bauta ce ga Allah za a bi shi saboda bin shi bautar Allah ne aliyu kuma kaga za a samu ɗaukaka wa rafa'ana ku makanin aliya kama da ma su malam mus'ab suka yi ya ka haɗu da as-sa'ab bai dade muku mulkin ya watsi a karfe suka kashe shi kama wannan zai hana kuma sa suna mus'ab a kaciya to lokacin da ka zo za ka sa wa ɗanka suna mus'ab sahabin za ka hararo ba ma na sunan ba sahabin za ka hararo in ba ka ne sa ake samu sun abubakar ta kaga ce sunan shi abubakar in ka kallo ma'anar sai ka ga shi mutumin bai dace da sunan ba saboda bakar din garke garke na dabbobi sai za ka yi samun abubakar ko kaza da shi ko kaza kuma abu uban garke ne ko kuma ka gane bibi kuma ka ɗaki sunan shi nazir a sunan masha Allah amma a aikin ko kuma ka ga jami da marfi ina ga ta gani mene sunan ka jami a baka ni ne sai da ake zama da kana zuci tunda bai musulmi ne ban ta Allah an tsalla ke wurin to kai a lokacin da ka sa ka suna musa'ab ta hajin da ta hararu kamar yadda lokacin da ka sa abubakar ba abin da yake da shi a cikin za ka ban mai sunan da ta hararu yace wa kana salama ibn muharib salama dan muharib yace nazala al hajjaj dayra qurra hajjaj lokacin da zasu yi fada da abokin gwagwarmayar shi ya sauka a wani yanki da ake ce mashi dayru qurra yanki ne sunan yankin kenan amma ka ce yankin kwanciyar hankali shine qurra qurratu ainin li wala kwanciyar hankali farin cikin idaniya wa nazala abdurrahman ibn al-aj'ad bayral jama'ib shi kuma abdurrahman ibn al-aj'ad wanda da shi suke fada shi kuma sai sauka a wani wuri da yake ce mashi yankin jama'ib kalmar jama'ib abinda take nufi rikicewar mutum da kasa bayani da rawar bai a za a iya cewa jam jama fulani wanda ya kasa bayani za ka wani yanzu a nan a dai dandali da karkashin bishiya da teburan masu shayi sai zaka cikin yaba kun mai shari'a na ƙasa amma da wani ɗan sanda mara igiya zai kirki shi yi bayani sai kuma fara inda inda da za ta yi jama kula ne yanzu ka sunan can yankin kenan rundunar ta sauka a kwanciyar hankali akwai yiwuwar za ta yi nasara akan rundunar ta sauka a inda za ta kasa bayani kenan in dai baki zai kasa bayani to ta kuma ba zai iya aiki ba kenan an ce kamar yadda Muhammad ibn Muhammad ibn Ali as-Sallai yana da wani littafi mai suna Ad-Dawla al-Islamiyya a shafi na 80 81 82 ina ga har gaba ma ya tattauna wannan rikicin matsala ce aka samu tsakanin bangaren Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafi da kuma Abdurrahman ibn al-Ash'ab Shaykh Abdurrahman ibn al-Ash'ab ya tara mutane ke tsakani ga Allah mun gaji da bakin mulki irin na hajjaj ya ce ga yanzu da za yi a haɗu a yaƙi a ƙarƙashin a ɓangaren abdulrahman ɗan hajjaj har da ta yi ihunar musayi yana goyon bayan sai kima ba ka shiri da wancan ɓangaren akwai ba abu shaƙin malamin nan ko musulmin malamin nan abdulrahman ibn abi laila duk suna tare da ibn al-ashad shi kuma hajjaj yana tare da abdulmalik ibn marwan wanda dan gidan sarauta ne kuma khalifa ne kuma kaga hajjaj yana da karfin gwamnati shi kuma ibn al-asad yana da karfin talakawa da malamai to sai shi abdullahi a cikin littafin da daular umawiyya yake cewa akwai dalilai da dama da suka sa abdurrahman ya kasa wina na daidai bai da kwarewa ta iya gudanar da runduna sannan bai da siyasar zamantakewa wacce zai iya gamsar da mutane su bi sannan hajjaji fitinanne ne yana da ƙwarewa da sauka da sulsa sannan yana da goyon bayan abdulmalik dan marwa ita wannan kaɗan kenan daga cikin dalilan da ya sa aka yi fata-fata da abdulrahman ibn al-ajab kafin zakar an gama da rundunar ta fashe wanda aka kashe an kashe wanda ya gudu ya gudu to shine da aka zo za a fara yakin za su fara karawa hatta da ya sauka a yankin kwanciyar hankali wannan kuma ya sauka a yankin rudewa da kasa bayani shine fakarar hajjaj sai hajjaj kawai ya kalli sunan inda ya sauka da sunan inda abokin adawar da ya sauka sai ya fitar da sakamakon yakin da ba a riga an fara ba shine hajjaj ya ce istakarra al'amru fi yadi al'amari ya tabbata a hannuna da haka kwanciyar hankali ta zo wata jamjama bihi amruhu shi kuma al'amari ya rikice mai ya rikice mai wallahi da aka tulanna yace ina rantse maku da Allah kawai da aka da inda na sauka da inda ya sauka sunayen wurin na ba da labarin wallahi sai na kashe sunan wurin kawai yanzu kaga wannan training din da wannan kwarewar ina ga yan zamani wanda ba a cikin su karanta ba a kwarewa ta rayuwa ba su ita ba su da ita ilimin da ta a zo a yi wata anguwa ba kule sai dai kama gida ko ya gina gida a ba kule aku za a shi wuta to kawai ce wanda shi da aka tunan nan wallahi sai na kashe shi an ce ya kashe shi wa ala babun tsawi mala yace wannan babi ne mai tsawo azimun nafi mai babbar fa'ida nabbahana alayhi adina tanbihi mun fadakar da yan uwa da mafi kankantar abadan fadakarwa amma abadan sun wuce haka wal maqsudu duka maqsudin kawo waɗannan bayanai shine zikrul asma'il makruha wal mahbuba ambatan sunaye abadan kyama da kuma sunaye abadan so kenan mutum ya zo sanya suna gare ga kanki ko ga wani shi sai sanya sunaye abadan su ya kauce wa sunaye abadan ki da kyama to sai ce fasul wa min ma yum na utasiyatul insanu bihi yana da abin da aka hana kiran mutum da shi wanda ba ya da su yi ma wani suna da wannan suna ba asma'u rabbi tabaraka wa ta'ala sunayen ubangiji madaukakin sarki فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرزاق بألس أيمون سنة لكي وسنة الأحد با سنة سنة وانا سنة شنة الأحد ولا كثيرا الأحد سنة لني قل هو الله أحد الذي كتيني قوة الصمد نانتي الصمد wanda halittu gaba ɗaya shi suke nufi da bukata har ka jare Allah suke nufi da bukata saboda in ba su je wa Allah fa'ina ba za su je mashi kariyina. Lakinta in sun ki su gada, inuwarsu tana sallamawa ga Allah. In ka je kalle inuwar kafiri lokacin da rana ta gudu za ka inuwar ta zankala ta yamma. Da yamma in ka dawo lokacin da rana ta koma ba za ka inuwar ta zankala ta gaba. Ita biyayya take yi, shi ne wahalalle. To kuma ko kafiran ma in ta ba za ka ga Allah ke kira. Fa ila rakibu fil fulki da'u Allah مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون jirgi ya tashi koshi sai aka sanar jirgi ba lafiya injina uku kaza sun dakata ba sa aiki komi zai iya faruwa daga yanzu su daga ci gaba da addu'a idan ba bakin halakakke ba shi ne za ka je kiran Allah amma duk wani halakakke waye farin halakakke za ka ji Allah zai rike kira na ka kada ka ce abin bautar fa eh mu da ba emergency ne nan a bayan suka kaka tsauri ya ce nan ina ne aka ce an sauka lafiya lafiya ce to mun gode mu su na ga wayayyin halakakku haka suke yi amma namu da ga yanzu in ta rikitan ma kuma a lokacin zai kara dagiya da kiran wanda wani ya taimakon shi ba to ba za a yi wani suna a samadu ba wanda yake nufi da bukata a duniya na ma yake nufi da bukata ba wanda zai iya mana abin da ya kamata ko abin da muke da bukata amma Allah ba zai iya mana ana da ko a yanayin koronan na ya kamata har wanda bai da imani ya fahimci lalle Allah shi ne Allah kawai kila wata gwamnati za ta iya tsammanin za ta iya ciyar da mutane amma ka duba duk sun fahimci ba za su iya ba duk sun fahimci ba za su iya ba aikin da suke cewa aikin banza rashin aikin yi kuma ake shi ke rike da mutane fiye da su abin da suke tsammani yanzu ka ce ka dakatar da mutanen wata jiha kar wanda ya sha da mutane ma abinci gwamnati ta daga baki abinci duk inda ta bada na sati ɗaya asusun da ya yi burok karyewa zai kama kuma yadda Allah ke kula da kowa in dai an motsa da ba wani gita mai rai bai rasa motsi in dai ka fita da sai za ta ya kawo wata harkar shi Allah shi zai tsara abu bakin da Allah ya tsara sai a ɗaci abinci ranar da abincin mutum ya ƙare to za su doko mala'ikan mutuwa ya ɗauke shi amma in dai da raguwar kwanaki to da raguwar abinci da raguwar abin sha da raguwar magani wanda in ya tare mai amfani sannan akwai raguwar walwala da kuma ayyukan da zai iya samu na shi abincin to da haka ba za a kira wani al'ahadu wa samad wala bil khaliq ba za a kira wani al-khaliqu ba sannan tana kuma a ce mashi al-khallaqu sannan ba za a ce wani ar-razzaqu ba ko ar-raziqu ba za a ce mashi ar-raziqu ko kuma ar-razzaqu ba a ce wani shine ar-razzaqu ai wani shi ke azartawa wani bai iya azarta wani da wani na iya azarta wani da mutane sun yi taron dangi sun iya azarta wasu amma Allah bai kaddaro ba to kai ba za ka iya ba in kuma ya kaddaro to zai kawo asba sai kuma kaddara wa mutum riko da waɗannan sabubba wa kadhalika sadir al-asma'i al-mukhtassa bi rabbi tabaraka wa ta'ala haka sauran sunaye da suka keɓanta Allah madaukakin sarki ba za a kira wani da ire-iren waɗannan sunaye ba wala ta dudu tasmiyatul muluki bil qahir wa wahid ba za a halatta a kira sarakuna da al qahir ba wa huwa al qahir fawqa ibadi Allah shine mai rinjaye a wajen bayan akwai al qahir akwai al qahar nan ce al qahar shine mai rinjaye Allah shi ke da rinjaye ba wani da zai iya rinjayar shi to ba za a kira wani alƙa'aru ba don yana da mulki don yana da wata sarauta ba za a kira shi ba wallahi ko ne rinjaye shi ne ne rinjaye shi ba a rinjaye ba zai yi ba kama la yajuzu tasliyatuhum bil jabbar wal mutakabbir wal awwal wal akhir wal batin wa allanil ghuyub bare da bai halatta a kira wani da al jabbaru ba nan ce al jabbaru shi ne wanda ya fi ƙarfin kowa yanzu in ba Allah ba waye zai maka abinci zai maka na asiri kuma kana buɗe baki ka ce alhamdulillah kuma ita take ke bautar in wani ne sai dai kai bakan magana ko ka daina gaishe shi amma masallaci za ka za ka yi tintiɓe kamar ka tafi shi haka za ka karuka kana yin kabbara abinda za ka fara ci alhamdulillah rabbil alamin Allah mun gode haka idan da ba shi ba ne ba ai komawa za ta yi to Allah muka shi sarki suka ce daga cikin ma'anin jabbar shi ke rinjaye sai yi abin da ya so a sadda ya so da a yadda ya so akan wanda ya so ba wanda ya ce masa magana sannan aljabbar yana tana da ma'anar kamar yadda Dr. Abdulrazak ya faɗa yake cewa daga cikin manonin akwai Allah shi ke dole karayar mutum ta ga mutum ya haɗa da rashin lafiya akwai rikin lafiyar da likitoci za su yi ittifaki kaf mutuwa ra'ayi shi kuma a wurin Allah ke ba mutuwa ra'ayi ba maganin da aka rena kuma shi ne maganin yana ya dora mutum ko ya mutum ya karye ya dora shi karaya ta tsana da shi karaya ta lafiya karaya ta kaza karaya ta kaza suka ce dole yana nuna aljarba ko kuma aljarba ka ya fassara shi mai ballawa inda ba gaba a duk inda ya zo inda ba ka tsammani sai yana wada ba zai tabo ba nan daga dama sai balla an taba shi me ne zai yi fa hada lima yuri to ba zai yi wa ikra wani alkafa aljabbaru ba wal mutakabbir bai nuna isa Allah ne zai maka baiwa ya goranta maka kuma dole ka gode shine mai nuna isar shi baiwar shi da isar shi da ikon shi wala gulkebar ya Allah shi ke da ji da isa da kafafa duk nashi ne sannan za ka duk abubuwan da Allah ya yi shi baya kuskure da gangan yake yi da gangan yake yi za a za a tashi da safe sai ce wannan dan shi ya rasu ko matar shi ta rasu wani da za a kai gawar da nisa sai mutane su raka shi wasu a mashin wasu a mota a hikima ta Allah shi wanda aka yi marasuwar kuma motar shi za a sace na don Allah ya kara taɓa mai tana kan hanya an ɗan rago mata hanya ana shawo kwana sai a ko gidan ya kama da wuta ya kai ya mai ji da isan kenan nan kuma duka ana jira mutum a ji ne zai ke sai bai gode ba ya haƙuri zai ke da godiya ya girgisin sace mota da godiya ya gobara duka da godiya ya ce ba godiya ya ne ya ce ba godiya ya ne kaga da shawara aka yi ta ce to shi wanda aka yi wa mutuwar kar a yi mashi sata a raraba a raraba ba ma shi Allah sun sai tattara mai shi akwai wani labari wani abu da ya taɓa faruwa na anan lardin zariya ne wani matashi da safe mahaifiyar ke tara su sai mahaifin ke kira shi ke mazan mazan da ta da suke da an gama asuba ka hau mashin nan ka tafi ka gayo wa danginta lokacin ba waya ana gama asuba ya hau mashin ya yi ya kyarta da kauyi ya je ya faɗa masu mahaifiyar shi ƴar uwarsu kenan kawunan shi kenan wanda ta rasu za ta lalata ta kaza yana jawa ya shawo fana da shi mahaifin ma ya rasu da kabari biyu aka yi kabari biyu a zara kana biyu waye waye shi kuma ya bashi lafiya na rufe ya hakurin tsoho da tsohuwa ya ce ba godiya shi ma sauran masu sai son mata shi za shi ya wanda bai da hankali bai san me yake ba to Allah yana yi yadda ya ga dama sai Allah Allah ya yi kasta kuskure idan yadda yake so dangantan a lokacin da yake sai zuwa za su ce wani mutakabbir wani ma an gama da mutum wani dan kafafa ne mai girman kai ne ko a ce wal awwal shine na farko ya riga ya Allah wal akhir Allah zai tafiya bashi wal batin Allah mutumin wai a ce shi ya san komai da ke boye kako a duniyar nan ba duk yadda za a yi mutum yana san iya yan ababen da suka bayyana mashi ko kuma a ce shine annamul guyu masanin abin da yake a boye duk wani sunayen haramun ne a kan yawo wani na a ta an zake da ke lullu da garbaye a yi laraba sun mutum tauri shi da kai kyauta sai dai su kwatanta shi da teku ko iska kamar da Allah dan Abbas ya kwatanta annabi da shi karrihin mursala amma sai kamar shaida su da kadari a can aka saukar da Qur'ani to shine ya raba amma ya kwatanta shi da teku a ya kwatanta shi da iska a ya kwatanta shi da turare a ya kwatanta shi da hasken rana ko wani abu makamancin haka wata dai kalma take nuni ga cewa kwatanci ake yi amma wancan abin ya yi yawa yake wata kana Abu Dawud fi sunani al-Imam Abu Dawud ya faɗa a cikin sunan shi yace haddathana Rabi'u ibn Nafi ibn Nafi Rabi'u ibn Nafi ya ba mu labari an Yazid ibn al-Nafilab ibn Shurayh daga Yazid ibn Nafilab da Shurayh an abihi an jaddihi Shurayh daga kakan shi Shurayh yace an abihi Ani daga mahaifin shi Ani annahu lamma wafada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila al-madinati ma'a qawmihi lokacin da ya iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi a Madina tare da tawagar jama'ar shi sani ahum yukannawnahu bi abi al-hakam bi abi al-hakam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci suna mashi alkunya da abul hakam suka ta kiran shi ko yukannunahu da abi al-hakam suna ne alkunya da abul hakam mana baban shi kima فدعوا عليه الصلاة والسلام فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بيتي إن الله هو الحكم الله شيني لحكمة وإليه الحكم كما زوا غريش أكي ميد حكم فلما تكنا أبا الحكم ميسا أكي مكا الكنيا دا أبو الحكم ميسا فقال إن قولي إذا اختلفوا في شيء أتوني abin da yasa idan mutane na suka yi sabani cikin wani al'amari sai su zo su same ni fa hakamtu bainahu sai in yi hukunci a tsakanin faradi ya kira alfariqai sai duka bangarorin masu husuma da jayayya da sunan dukkanin su sai su yarda fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ta gani ta manzon ta kwata gari ce ce ma akana hada wannan shiga ce ta'ajjubi ta'ajjubiya ba ta tsaya annabi ta yi ba kai wannan abun mamaki ne kenan wannan abin da ka faɗa abin mamaki idan mun zo da rajula ce ita wannan madin bi ma'ana shay mabaniyun ala sukuni bi ma'anar rafa'i mubtada ahsana kuma fi'li ne madi dukkan shi sai zama jumla ce fi'liya fi mahallar rafa'i khabaru mubtada to da ka ma ahsana hada kai wannan abun abun mamaki ne fa ma laka min alwalad annabi ce guda nawa kake da shi na ƴaƴa ƴaƴa nawa gare ka kada ni shuraihun wa maslama wa abdullah ina da ƴaƴa uku ne zuwa yanzu ina da shuraihu ina da maslama ina da abdullahi fa kala faman akbaruhum annabi ce wane ne babba kullu sai na ce shuraihun shuraihu ne babba kada fa anta abu shuraihu to daga yau na tashi sarta kai daga abul hakam na mai da kai abu shuraihu saboda wancan hakan din suna ne na Allah ai so da zai ce maka abun lahi ba kai ka zaka da liki kirin abun yayi nauyi da yawa ba ma dade wa kad takaddama zikrul hadith sahih kuma ambatan hadisi ingantacce ya gabata inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdadu rajulin ala Allah ko aqyabu rajulin ala Allah mutumin da Allah ya fi kushi da shi rajulun tusamma bi malikil amlak mutumin da ake ce mashi sarkin sarakuna kiran shi ne sarkin sarakuna wanda kuma to shi a baya haramun ne ya ce wa kala abu dawud abu dawud da yake cewa haddathana musaddadun kala haddathana bishr ibn al-mufaddil حدثنا أبو سلمة عن سعيد بن يزيد عن أبي نذرة عن مترك بن عبد الله بن شخير قال قال أبي ما إتنا يا شيماء ومعينا ياتي انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفي cikin tawagar yan banu Amir zuwa wajen manzon Allah ta da nufin Allah tabbata a gare shi fa kunna anta sayyiduna sai muka ce ya rasulullah kai ne sayyiduna kai ne shugaban mu da kai ne shugaban mu ya rasulullah shikenan fa kana sai annabi ce musu as-sayyidullah shugaba ai shi ne Allah maɗaukakin sarki. Kunna wa afdalu na fallan kuma kai ne mafificinmu a falala, wa a'abamu na kaula kai ne mafi girmanmu a daraja. In dai ana magana daraja kai ne mafi girma. Yanzu kaga sun faɗi jumloli an ta tsalliduna, wa an ta afdaluna, wa an ta agwamuna. فقال سهل السلام كما تقولوا بقولكم أو ببعض قولكم to ku dai faɗi maganar da za ku faɗa ko kuma ku faɗi wani sashi na maganar da kuke faɗi wala yastajir yanakum shaytan kada shi dan ya zamar da ku zuwa ga halaka kulu bi qawlikum mana ku faɗi maganar da kuka faɗa bayan na ce kar ku ce mana asayyi shine an ta abdul nawa ta wannan ko kuma wai ba da kauli kudin ta hada Allah ce yi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu su daina fatar ire-iren waɗannan sunaye gane da shi wannan hadisi ne da Imam Abu Dawud ya tafi a cikin al'ada inda ya kulla babi da taken babu karahiyatu jama'i jama'i babin da ke magana wajen karhanta yabo wani bai ta zuzu da ka iya zaga wani har guda an ce ya ɗauki zai wanda galiban wannan suke da maruƙa ke galiban da yake ƙarya ne da shi a rahu ya tafi hukumu da zawuna mawaƙa da gani galiban halakakku ke bin su kuma suna faɗar abin da abin ba haka yake ba haka za su kawai suke shi ne yake cewa malaka faka a wala yunafi hada qawlu alaihi salatu wassalam to wani zai yi ta ya za ka yi baki wani a tsaye to wani a tsaye da shi ne wani ce a wannan maganar ba ba ta kora maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ana sayyidu wa dare adama ni ne shugaban ƴaƴan adamu wala fakara ko ba alfahari nake ba aliman musulmi ya kace wannan cikin kitabul fadail babu nasabin nabi sallallahu alaihi wa sallam da hajari alaihi kafin ruwa ba ne ya ce ana sayyidu wa dare adama ni ne shugaban ƴaƴan adamu ya ce kuma ya can an ce miki al-sayyidu kuma ya ce kar ku ce mana al-sayyidu sai ma da ke ta fa inna hada babu min ka amma qawl lahu in tiyaratin nau'in insani ai wannan yana da bambanci da wancan domin nan sani da kana sayyidu waladi adama ba da labari ne ga abin da Allah ya bai wa shi manzo sallallahu alaihi wasallam na daga jagorantar nau'in mutum wa faddalahu wa sharrafahu alaihi ko kuma wa fadlihi wa sharfihi alaihi da fadadar shi da darajar shi akan su to shine annabi an aka bai wa annabi damar da ya fada wa ma wasfur rabbi ta'ala bi annahu sayyid amma siffar da Allah madaukakin sarki da kasancewar shine shugaba fa dalika wasfur da rabbi ala al-islam wannan siffantawa ce da aka yi wa Allah siffa ta take fa inna sayyid al-khalqi huwa maliku amrihi domin shugaban halitta shi ke mallakar al'amarin allazi ilayhi yarji'una wanda zuwa gare shi ne su mutanen gaba ɗaya za su dawo wa allazi ilayhi yurja'una wanda zuwa gare shi ne za a mayar da su wa bi amrihi ya'maluna kuma da umarni shi ne suke aiki shi shugaba da umarni shi ake bauta ma ba kauli iya sununa kuma a bisa maganar su suke gangarowa za su ɗauko daga tasu su koma maganar su fa idza kanat al mala'ikatu wal insu wal jinnu khalqan lahu subhanahu wa ta'ala idan mala'iku da mutane da aljanu sun kasance halitta ce ga Allah madaukakin sarki wa mulkan lahu mulki ne gare laysa lahum qina'un 'anhu tarfat 'ain to ba su da damar wadatuwa daga barin shi daidai rikifta wani dan adam da mala'ika da aljanu ba za su iya wadatuwa daga Allah ba na takan daya ba zai yiwu ba saboda shi shi ne mamallaki ma'ani ya ce wa kullum na gabatin ke dai duk wasu bukatunsu duk wani abu da suke kwaɗayi za su rika mayar da shi ne zuwa gare su wa kullum a wa'idin ke dai duk wasu bukatunsu zuwa ga Allah za su mayar da su za ka gani musulmi muna da tarbiyyar ababe da dama za ka duk yadda a yi ɗan ke maganin shi Allah kuma Allah zai magani. Kuma da nan shafi yake ta za ta ga wata musibar za ta yi ta in ta kai gobe da ta ba mai maganin ta ba to za ta samu matsala. Wannan kafin ta kan kuma sallah ya maganin ta. Kai in ta kama Allah ya kashe wani ne ko sai wai gari ya mutu. Ta ce gidan nan ya mutu. Kaf ya tsare. In ta kama a dima wasu wani ne sai a dima wasu In ta kama a canza ma wani ra'ayi ne sai a canza ma wani ra'ayi. Ko a saka musu tsoro sai a saka musu tsoro. Sai ka ga yadda da ake tsoron lamuran Allah ya canza shi. To haka ɗan adam zai ta rayuwa, zai ta rayuwa. Waɗannan ababe da suke kawo mashi farmaki sharri ne da matsala da takura, amma ta fuskar kuma alkhairi ne ta kasancewa suke taimakawa ga mutum samu kankarar zunubi. yake kana ko subhanahu wa ta'ala sayyidu ala al-haqiqa in ka kalli kasancewar bayi ba za su iya wadatuwa ba sai da shi to bisa haqiqa Allah da bukin sarki shine al-sayyid shugaba kala ya kala Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abi Talha ya ce ana billahi ibn Abbas ana ibn Abbas fi tafsir qawli qawli Allah da as-samad daga Abdullah dan Abbas lokacin da yake fassara fadin Allah as-samad قال السيد الذي كمل سجده والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يسمى لأسماء الله مختصا wannan amurin ke cewa abin da ake nufi da asamar wanda ake nufi da bukata duk duniya wanda ake nufi da bukata ko gargar na kaje za ka ga akwai bukatun gwamnati akwai bukatun Allah kuma na gwamnatin ba zai san hada da Allah ya tako musu kamar shi Allah shi za ka nufa shi da bukatun da ko ka bukatu ne ma ka ba lokaci ne maka lafiya ka zo ka ce wani da Allah a warkar da ni in ya faɗa maka cutar da ko na zuwa ki damar za ka sha mamaki ila kai da ka zo ka ce wani rabu da daure a warkar da ni shi kuma ɗan da aka wuce ya tsaya ya faɗi in kula da maganin zawo sai ce makanta mana kai ka zama da iya warkar da wani zai iya baka shi ƙura amma me yasa ya kasa bayarwa saboda shi ma ya tashi ila rabbi fa ta da fa aban zawo ya bukata abin da yake da bukata Allah bai ga dama ya yadda ba da haka ya ce asabar shi ne asayin shi ne shugaba annabi kamula su kududu wanda shugabanci ya cika duk wanda ba Allah wani shugabancin shi na ne tauyayye abda ko basara a ce wannan ai barayin malo ne ba za ka wani ya biya ce a kawo ka kawo dubu ɗari ya maka miliyan ɗaya kuma wai a haka ma ya ci gure wai godiya yake jiran kai kaga ni ni ne zan ce a masha Allah Allah bar soyayya ka yi miliyan ɗaya ka ɗauki ɗari biyar zai ce maka wai akwai kayan aiki to shi ma ne kayan aikin ka je ka ce ya bayar shi ma za a ninka mai tunda ka zo wancan dama aka yi da bashi a rubuta idan ka dancin gidanin idan ka da musamman ba ka dubu hudun mu rubuta sai ke maka ka dai kin koma su kyau ka bari kuma baka na gani an ce in aka kama wani an mashi haka akwai malamin da suke shi wanda ya damfar mun taɓa wannan karatun ana lokacin da muke karatun minazin muslim ba za a yi ke mashi hannu ba saboda ba sata ba ce karara sata ce da renin waye kuma irin wannan satar ba kowa ake mawa ba sai wanda aka rena ma waye yanzu ko wannan ne yake kimi ina kama ta ko wannan ba za a ce miki annoba sai dai a tattaso wanda ya za a gari masa a rage masa asara dan su ma suna da wani bangare na dole karkatacce kuka ya samu ya daddare to ya yi ya da dare ya kayi da kuki abin da ya yi da suna kan wani zo sai dai masa kaza dan masa kaza dan masa kaza da ce bai mu a nan ba a mana haka kar ka tsara kawo wannan mutum ma da ya kuta da yake cewa malam da yake wal maqsud duka wannan bayanan abin da suke nufi Allah la yafi bi ahli bai halatta ga wani mutum ba an yusamma da asma'illahi al-muhtasami a kira shi da sunan Allah wanda Allah yake manta da su idan kace al-gabba har abada wani ya zama al-gabba al-mutakabbir har abada as-samad al-awwal al-akhir babu yake wa fal asma'u allati tutadaku alayhi wa ala ghairihi amma sunayen da ake fadar su ga Allah kuma ake iya faɗar su ga wani shi kan da Allah akwai sunayen da za ga ya kira wasu mutane da su fadalnahu samiyan basira muka sanya mutum ya zama yana ji kuma yana gani kaga mutum ya zama as-sami'u ko mutum ya zama al-basiru sai yake cewa idan aka samu irin waɗannan sunan kaskare kamar as-sami' والبصير ده البصير والرؤوف ده الرؤوف والرحيم ده الرحيم Allah madaukin sarki ya siffanta annabi da waɗannan siffofin guda biyu bil mu'minina ra'ufur rahim game da mu'mine annabi ra'uf ne rahim ne to irin waɗannan sunayen fayyadu ya halatta a yau ku bira bi ma'ani a anil makhluqi a bayar da labari game da wani halittacce da ma'anonin kenan an samu wani mutum yana da wannan siffar wanda wanda bai yi to sai a kira shi da wannan sunan amma ba da mai suka ce a babin siffantawa ba babin suna na yanka ba yana da sunan shi na yanka amma idan shi yana gani kamar da sakul ya mama sai ce mashi basir jin kunnin shi ba dama sai ce mashi sane mutum ne mai tausayi ya tausayi to sai ce mai rahu amma sunan shi ba yana nan wannan sunan da aka ce mashi sariru ko wasiru ko rahuhu ko rahimu duk ranar da siffar ta bai ko ya batta sai a yin kirkita a irin wannan babu suka ce ya halatta ya ce wala ya zuzu a ya tasamma da ha'adin ya talafi da haka wala ya kira mutum da wannan sunan ba suna na dindindin ko yana da kyauta ko bai da kyauta a cikin rashi kaza rahum rahim ko yana ji ko baya basir ko ko sani duka wannan bai halatta ba Allah illa bai haifu su da kwalin kamar yadda fa da rabbi ta'ala ta yadda za a kira shi da sunan kai tsaye kamar yadda za a kira Allah da wannan sunan kai tsaye daga cikin misalan da suke bayarwa akwai kalmar azi na ka samu wani mai mulki za ka yi cewa azizu zazzau azizu kanu kusurta in ka kai yadda azizu Najeriya bayan a turar Yusuf akwai imra'atul aziz imra'atul aziz turawidu fataha imra'atul aziz matar shugaba a Allah ma ce mai mutu gub innaka antal azizul karim aka ne ko wayi amma ba yayi na wuta ba girma ya faɗi to da ire-iren waɗannan sunan ba laifi a kira ko a siffanta wani da su amma ba a babi na a su zama sunan shi na dindindin ba wanda yake wani mayu na umiru yana da zabin da aka hana na daga sunaye a tasmiyatu da asma'il qur'ani kiran mutum da suna na alqur'ani wa suwarihi da surori yanzu qur'ani na da suna yana da alqur'ani ta ce ne sunan ta ta a malam qur'ani sunan alqur'ani to ba za a kira shi da alqur'ani ba ko a kira shi da wani ko a kira shi da daga suna qur'ani da ce as-sala al-munaja ar-ruqya a ba za a kira shi ba wasu wari da kuma surorin alqur'ani ba za a kira shi da surori na alkur'ani ba to amma sai malamai kamar bakar abdullahi abu zai yana da wani littafi tasmiyatul mawdu littafi ne ne ko himmanci daga mutum haihuwa ya kamata mutum ya mallaka ga karanta tsayi littafi saba'in da wani abu ne ya karanta karanta tsayi da ya je karshe ya ba da ka'ima ta sunayen maza a babin shawara ka iya ɗaukar kowane kasa sannan ya biyo baya da sunayen mata a babin shawara daga ciki har da sunaye waɗanda ka ita kamar na ƙur'anin ne kama shi a lokacin ba sunan ba kasancewar kalmar suna na ƙur'ani ya hararo ba ma'anar sunan kaga ya kawo kamar kamar kautar ya isa mata kautar kace sunanta kautar amma kautar kawai ba alkautar ba sai cire mata alifin da dama in an tafi ƙur'ani kuma sai ce alkautar kaga an san bambanta amma dai na imanin dukka ba za kamar mislu sa'a kamar a ce sunan ke sa'a kan yana da yawa musamman ka kan laraba manzo Allah mata da suke ce mai dan man yirin nan kuma kwata kwata ba sunan annabi bane ba tuffar su bace ko kuma a ce yasi sunan ki yasi shi wannan ma yasi din in aka sa mutum a da'ira ta siyasa za su tsoron taɓa saboda kwalfinin tsoron fiyafi ta suna tsoron tsoron fiyafi fiye da yawan wasu fiye da yadda suke tsoron mai yafin ta wanda ya zan sauke maka yafi idan bi ne sai ga ya aika masa dattawa a ya haƙuri kuskure ne za mu gyara maku nau tsoro yana da yafi za su ba za su samu wani yafi ba amma za su kasa sun laraba da suna sa shaf yafi ko a ce hali ko irin dai waɗannan alburukul mukatta a ce sunan shi nun sunan shi qaf sunan shi alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad qasim qasim mim a ba za ta mutum nan sunaye ba yake wa kan nafsa imamu ma wa kan nafsa malik na da karahiyya tafiya biya kai al-imam malik ma ya nassantar karar cewa makaruni ne a tsaya mutum suna yafi da kar husu aini wa ma ma yakuru al-awwam amma abinda awwa wadanda ba su karatu ba suke faɗi anna yasin wa sa'a cewa yasin da sa'a min asma'in nabi alaihi salatu wassalam wai wannan na daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare ki fa ghayru sahihin wannan bai inganta ba laysa zalika fi hadithin sahihin wala hasanin wala mursal ba mu samu haka a cikin ingantaccen hadisi ba ba mu samu a hasan ba ba mu samu ma a mursal ba wala asar na an sahabi ba mu samu wani asari daga sahabi ba wa inna ma hadhihi al-huruf su wa'annan haruffa na sa'a da yasi mithlu alif lam mim wa hamim wa alif lam mim ra ko wa alif lam ra da su da bambanci da su da ka ba za a sanya ire-iren wa'annan ba amma in wani abu ne da aka ciro daga wani abu na alƙur'ani za a iya sawa kaga larawa da dama suna sa basmala sunan ta kawai basmala eh to basmala ai sa mutum sunan mace suna tilawa ta kawai tilawa mun da ka sayar wani zai ka tantance dan yanzu na ta kawo tsarin ne dai na tela sai su zai wani tela za a baban ya ba su haushi a anguwar sai tela ta ga tela kuma ta ta wani yanke wasu abubuwa ya ta hau to sai mu ce la'akari da yanayin abin da ke amma dai kan ba a so a sanya suna na surori gardawa sun fi sawa ta da akwai al'aka akwai tabaraka akwai waƙi'a surori duk kusan surar da kasar da ga wasini wasaitun duk akwai saboda kawai da ake haihuwa sai kasar Qur'ani sai ya buɗe sai ta suna ya faɗo kawai sai ta shi Allah ya bata ai Allah ya bin masa kada ba sunan ne inda yana so sai ya wa abushin ta wanda ya faɗo kurka ya shi da ran ba ita sunan shi wata bakwai kowa duk garin an gama gani sai a shayi eh daga lantana su birra ne wannan sunan kuwa ana so a kira shi sosai dai a ce lantana su birra hatta sun fi komin masu hikuna ina sa ki jari da wuta maki da hikima ce ta gardawa kai da an ce lantana ka san wancan ake ne to bari a yanke da kowa ma ya sani in ce in aka san abu sai a wadatu da an san shi kawai sai a yanke ila haka ce ne ina sai mu da ka tani sai mu tashi wa akwai da su kara haji sami da Ismail Andiya na na ake ce maki eh akwai wannan albabu za a ko ne tattauna sai to eh a mutum ya zo ba yadda ka iya yanzu tun da shi aka san shi a haka za a faɗa akwai ire-iren su suka ce yadda aka tun da shi suka shahara zai yi wa kuma shi da sun canza sai a faɗi in ba ko za ta akwai masu ru ga sunan ke nan bari amma siffar kuma ta yi ga alimabu da amal ga alimabu da a'arab ga al'adidamu duk da za ta sunaye ne wancan saƙon da ke cikin sunan ba daɗi amma kuma a haka da abin nan to da kai tun da sunan ya riga ya ji su kuma so riga so rasu sai a kira a matsayin inkiyar da za a iya gane su da ita eh mutum ko ba zai zo yake a to ka zama abin ma har da shekaru yadda wannan wani al'amari ne ne kawai سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم